الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar haduwa da ku a wannan wuri mai albarka masallacin ATBU da ke nan Bauchi a yau yinin laraba ko? eh laraba goma haka ne? ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar ma'aikin Allah annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da ashirin daidai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna karatun tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin suratul ra'ad yau insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya jiya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka amsa wa Allah kiransa lilladina stajabu li rabbihimul husna waɗanda suka amsa kiran Allah suna da kyakkyawar makoma a wurin Allah والذين لم يستجيبوا له أما وأن دبسوا أمس كرا الله با لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به da a ce suna da abin da ya kai ƙasa gaba ɗayanta da abin da ke cikinta duka a ce mallakarsu ne da kwatankwacin irin hakan ma tare da shi riɓi biyu kenan na abin da duk ke cikin duniya a ce nasu ne mallakarsu ce lafta bihi da sun nemi su fanshi kansu da shi sai Allah ce ula'ika lahum su'ul hisab waɗannan su ne waɗanda suke da mummunan hisabi wa ma'awahum jahannamu kuma sakamakuma makomarsu ita ce jahannama wa bi'sal mihad tir da masauki da shimfiɗa idan aka ce jahannama ita ce shimfiɗa da zaka hau kai ka zauna Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi maganganu a baya na dangane da kafirai waɗanda suka kiso amsa kiran Allah waɗanda kuma idan suka zo sai suna roƙon waɗansu ba Allah ba waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa da za su ta kiransu ba za su amsa musu ba kuma kiran kafirai ma a cikin ɓata yake saboda ba Allah suke kira ba kuma ba sa tsarkake shi a wajen kira to sai Allah ya fara magana yanzu kuma akan muminai na gaske lillazina tajabu li rabbihim waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu istijabatu istijabatu da'wa Allah azza wa jal shine da Allah yace lahu da'watul haq Allah ba shine mai kira na gaskiya ba to duk waɗanda suka amsa kiran Allah ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum Allah yana yin kira kuma yana so a amsa kiransa don haka allazina qadu li amri llahi azza wa jalla bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi hum allazina istajabu lillah waɗanda suka amsa kiran Allah anan su ne waɗanda suka bi Allah suka yi da'a wa Allah suka yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan su ne lillazina istajabu li rabbihim Allah ya ce alhusna suna da alhusna alhusna shine al'aqibatul husna kyakkyawan makoma wanda kuma ita ce aljanna haka Allah ya kira ta a wasu wuraren dama da sunan aljanna Allah ya ce lillazina ahsanu alhusna wa ziyada waɗanda suka yi mai kyau zamu ba su alhusna shine aljanna wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'an alhusna wa sanaqulu lakum min amrina yusra baka alhusna ita ce aljanna lillazina istajabu li rabbihim jaza'ul husna kenan والذين لم يستجيبوا له waɗanda suka ki amsa kiran Allah suka kekashe kunnen su ana kira ba sa amsawa waɗanda za su ce sawa'un alaina aw anta am lam takun min alwa'idin ko kai wa'azi ko karkai duk ɗaya ne waɗanda irin su ne Allah yake cewa wa sawa'un alaihim a hanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko karka musu wa'azi ba za su yi imani ba to irin waɗannan su ne lam yastajibu lahu wanda ba su amsa kiran Allah ba waɗannan mutanen in suka je gaban Allah za ka ga idan suka hangi azaba suka ga wulaƙanci a fili za a fara musu to Allah ya ce da a ce sun mallaki duniya duka da abin da ke cikinta wa mislahu ma'ahu kai da min da ninkin wata duniyar ma lafta da bihi da sun miƙa su a cece su tashi babu ko titi su dai kar a yi musu azaba إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار بكاتا سيتشكو سفتا أوتا وما هم بخارجين منها سوبا ويزيزون شقاء الجنة با kar dai su shiga wuta kawai za su ba da duk abin da suka mallaka ba za su taba fita a cikinta ba walahum azabun muqim za su ta zama a cikin wata azaba ta dawwama tsayayya wadda ba ta yankewa innal ladina kafaru kenan su waɗanda suka kafirta makomar su kenan law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu kamar da ya faɗa a can suratul zumar law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azab yawm al qiyamah da za su bayar kawai saboda kar a musu mummunar azaba a ranar kiyama to Allah ya ce lafta daubi ula'ika lahum su'ul hisab waɗannan su ne suke da mummunan hisabi kusan hisabi kala biyu ne akwai fasaufa yuhasabu hisaban yasira akwai kuma su'ul hisab hisaban yasira shine wanda za a masa hisabi mai sauki kowa kuma yana nema a masa mai sauki ya ne hisabi mai sauki shine ka zo ba a maka munakasha ba shine a maka ar kawai sai a rika ce ga kazanka ga kazanka kana ce eh ga kazanka eh ana ta wucewa eh ana ta lissafi kai ne kaza kai kana shiru kai kuma baka yi musu ba ko da mummunan ne ma ana ta faɗa amma ba a tsayawa a maka a kayi kaza kayi kaza ana ta lissafi ana tattarawa sai da aka zo aka gama sai aka samu kyawawan sun fi yawa an faɗi munanan amma kyawawan sun fi yawa wannan shine fa sawfa yuhasabu hisaban yazira saboda fa amma man saqulat mawazinuhu kenan ya zama kyawawan sun fi yawa akan munanan to wannan an yi wa mutum hisabi mai sauki kenan kai ne kai kaza eh ni ne ni ne ni ne ba kai bane kai eh ni ne ba musu to irin wayannan asallahu an yatubu alaihi su ne waɗanda Allah ce khalaqu amalan salihan an yi aiki mai kyau wa akara sayyi'an an kuma taba tsiya to kowa ma yana taba tsiya ai amma shi alherin sa yafi yawa sama da wannan tsiyar to in aka zo sai ayi an sai a rika gaya masa kyakkyawan sai kuma faɗin mummunan ana ta faɗa kuma duk baya tsaya ɓata lokaci ma mahisabi amma wanda Allah ya so a yi mata su'ul hisab mummunan hisabi to shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nukishal hisaba yawma idin uzziba duk wanda aka masa munakasha shine a ce za a maka keke da keke haka zo sai a ce a dubo kaza kaza me yasa kai kaza kai kuma saboda ka nemi ka fita mutum ya fara ƙarya yau mai ba'atuhum Allahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna sai fara rantsa rantsa shi wallahi tallahi shi ba a fahimce shi bane shi wallahi shi ya tana tsare tsena ta kama kama to kaza ba an baka dama kaza ba me yasa baka gyara ba to ai shi wallahi an yi kar a ce to ba ga a ta mata irin wannan karshe dai har sai ya zama na mutum da kansa ya yarda da kansa cewa wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sai mutum ya shaida da kansa cewa shi mai laifi ne shi kafiri ne shi fasiki ne shi azzalumi ne shi munafiki ne ya tabbatar da kansa kafa bi nafsika yawma alayka ka yarda to sai a ce kawai a kama shi ba za a kama shi kawai ba har sai an masa su'ul hisab mummunar hisabi Allah ka raba mu da mummunan hisabi kowa za a yi masa hisabi amma kowa yana neman a zo da sauki yayi Allah ka kamala da sauki ba wanda zai so in ya je gaban Allah a masa keke da keke duk wanda aka masa keke da keke wallahi ba zai ci ba dan adam ma ya saka a gaba sai ka faɗi balle ubangiji Allah ka samu sha lafiya shi yasa a ranar kiyama dukkan har annabawa ma shi'ar din su a ranar wato wato slogan inda annabawa ma za su ta maimaitawa shine Allahumma sallim sallim Allah a yi da sauki Allah a yi da sauki Allah a yi mana da sauki Allah a mana da sauki saboda kowa ma yana so Allah ya zo masa da sauki domin a ranar Allah ya yi fushin da bai taba yi ba sannan Allah ya yi ta jinkirtawa inna ma yu'akhiruhum liyawm duk ana ta jinkirtawa ta ta yau ranar ta zo mutane da duk ana ta magana akan lahira lahira ta yau ga lahira fa hada yawmul ba'a yau ga ranar kiyaman ta zo to in aka zo aka taru a wannan lokacin shine ka san ba wani abu sai dai a nemi kawai Allah ya rangwame amma in ba haka ban Allah ya ga dama kowa ma sai ya sha wahala ulaika allazina ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam ma'war su makomar su ma'wa ita ce inda a ƙarshe zaka zo ka tattaru in ka shiga ka shiga kenan ba za ka sake fita ba jahannam ita ce jahannama wannan sunan na jahannama suna ne na wannan wutan domin asalin an yi ishtiƙaƙin sunan ne na jahannama daga shiddatu zulma ko ko shiddatu zalam wurin da yake da tsananin duhu wa shiddatul harara wurin da yake da tsananin zafi sannan kuma sannan kuma wa bu'dul qa'd wurin da yake da bala'in zurfi shine asalin ma'anan jahannama to wuri ne mai bala'in zurfi in ka shiga saboda in aka jefa abu daga sama kafin ya je ƙasa tafiyar shekaru ne kafin ya isa ƙasa dutse man aka jefa yana fadawa balle kai da zaka kama kana rarrato ka ce zaka iya fitowa kuma ba bango ma balle ka kama ka fita sannan kuma wurin cikin duhu ne gara wanda ake masa ake masa azaba a cikin haske yana dan duba ya ga ta ina za a daka sai ya tare ko ya dan kauce amma wannan a duhu ne baya ganin komi kuma kuna ta wuta ga zurfi ga tsananin duhu ga tsananin zafi da kuna wannan shine ma'anar jahannama Allah ka tsare mu da jahannama wa bi'sal mihad Allah ya ce tir da mazauni tir da shimfiɗa idan jahannama ce ta zama shimfiɗar mutum Allah ya tsare mu na'am
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى na'am إنما يتذكر أولو الألباب Mm.
الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Mm.
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم Mm.
ويخافون سوء الحساب na'am
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا Mm.
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون na'am ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار Allah ya albarka afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها Allah maɗaukakin sarki ya ce za ka iya kwatanta wanda ya san cewa abin da aka saukar maka daga wurin Ubangijinka gaskiya ne da shi da makaho da bai san haka ba za su zama iri ɗaya inda ma ya tazakar ulul albab ba kowa yake wa'azuwa ba sai ma abota hankula waɗannan masu hankali su ne allazina yufuna bi ahdillah waɗanda suke cika alkawarin Allah wala yanquduna almithaq kuma ba sa warware alƙari kuma ba sa warware alƙawarin wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal su ne kuma waɗanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi wa yakhshawna rabbahum kuma su ne masu jin tsoron ubangijinsu wa yakhafuna su alhisab kuma su ne waɗanda suke jin tsoron mummunan hisabi wa ya kafin su wallazina sabaru butiga a wajhi rabbihim kuma su ne waɗanda suka yi haƙuri domin neman yardar ubangijinsu wallazina sabaru butiga a wajhi rabbihim wa aqamus sala kuma suka tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da muka azarta su da su suka cire haƙƙin Allah na wajibi sirran wa alaniya sannan suka bada taimako daga dukiyoyinsu a bayyane da kuma a ɓoye ko a ɓoye da kuma a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma suna tunkuɗe suna ingije mummuna da kyakkyawa wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqbad dar waɗannan su ne suke da kyakkyawar su ne suke da gidan makoma Allah maɗaukakin sarki ya fara jera siffofin nagartattun mutanen da suka dace da allazina tajabu li rabbihim waɗanda suka amsa kiran ubangiji sai Allah ce daga cikin siffofin su sune ya alamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haq yaqini akan cewa duk abin da aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne Allah ya ce wanda ya yarda da wannan kamar huwa a'ma zai zama daidai da wanda yake makahu inna ma yatazakkaru ulul albab Allah ce iyakan masu wa'astuwa su ne masu hankali afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma tambaya Allah yake yi na bambanci tsakanin positive da negative positive na sanin Allah da yaqinin yarda da shi da abin da ya saukar negative na rashin yarda da haka da rashin sanin komai a kai da kaji a baya can Allah ya ce qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur kusan Allah ya tambaya akan makafo da mai gani nan ma kuma Allah ya ce kaman huwa a'ma kamar wanda yake makaho ku fahimta da kyau makanta da Allah yake magana anan ba makanta na rashin ganin ido bane duk inda ka ga a cikin alkur'ani Allah ya yi magana akan makanta irin wannan ba wai wanda ya rasa idon da yake gani da shi ba sauran ba kaskanci ba ne a addini kaskanci shine rashin ganin gaskiya makahon da yake mumini ne yana hango gaskiya wannan mai gani ne ba makaho ba ne asalin makaho shine wanda suka zama summun bukumun umyun fahum la yarji'un su ne kuramen da ba sa jin gaskiya makafin da ba sa ganin gaskiya zai bayan da ba sa faɗar gaskiya waɗannan su ne layar ji'un wannan su ne ba za su taɓa dawa ba sun tafi cikin ɓata kenan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa inna la ta'mal absar in ka ji an ce makaho ko rashin gani ba fa ana nufi rashin gani na ido bane walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantar zuciya ake nufi zuciyar da take cikin kirji ta makance mutum ya kasa ganin gaskiya ya kasa hango gaskiya ya kasa karɓar gaskiya ya kasa yarda da gaskiya ya kasa aiki da gaskiya wannan shine a'mal a'mal basira wato wanda wanda basirarsa ta makance ba idonsa ya makance ba kuna fahimta da kyau don haka da Allah ya ce kaman huwa a'ma yana nufi kaman huwa a'mal basira ba ba kaman huwa a'mal basar ba rashin gani na ido wannan ba tawaya bace wani lokaci rashin gani na ido ma yana iya zama ɗaukaka ce da daraja a wurin mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mutanen da yake girmamawa akwai makaho Abdullahi ibn Ummi Maktum ko Amr ibn Ummi Maktum wanda a kansa ne Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma makaho ne zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya imani don kansa shi kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da wasu manyan manyan mutane sai bai saurare shi ba wannan abun ya sa Allah madaukakin sarki ya tsawatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya sake haka da wannan dalilin yasa duk lokacin da ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya karbe shi sai zaunar da shi akan shimfidarsa sai ce marhaban billazi atabani fihi rabbi maraba da mutumin da Allah ya mun fada a kansa kaga makaho ne sannan ko cikin annabawa akwai wanda ya taba makancewa shine annabi yaqubu alaihi salam kaga inda a ce makancewa kaskanci da ba za a sa wani annabi yayi ba sanan da ba za a sa cikin sahabbai masu daraja su yi ba abdullahi bin abbas kafin ya rasu sai da ya makance haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa ce zaka makance saboda ya taba zuwa ya zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mala'ika jibrilu kuma ya ganshi a siffan maciji ka ganshi na ganshi ka ganshi na ganshi sai ce to zaka makance kuma sai da ya makance daga baya kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke makafi da ba sa gani dukkansu bai rage musu komi ba kai abdullahi bin ummi maktum an taɓa bashi deputy gwamna ma ba ma deputy ba ma aka bashi acting governor ma a madina shi ya rike madina idan za a je yaƙi don haka abdullahi bin um don haka makanta da ake magana a nan ita ce makanta ta wato a'mal basira ba a'mal basar ba wanda baya da basirar da zai gane gaskiya kuna fahimta أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب التي إيا كما سكر برغسكيا أي إنما يتعب إنما يذكر فتنفعه الذكرى أولو الألباب wanda yake jin wa'azi har wa'azi ya masa amfani su ne masu hankali marasa hankali fa malahum an tadhkirati mu'ridin su gudu ma suke in ana wa'azi sannan ko an faɗa ba aiki za su yi da shi ba amma masu hankali su ne za su ji Allah ya ce annabi ya ce su ɗauki abin da za su iya aikata su aikata su yi ƙoƙarin gyara a cikin al'amarinsu Allah ya ce waɗannan su ne mara bauta sai Allah ya ƙara faɗin sufofinsu shi ne Allah dai na yufu na biya ahdillah waɗanda suke cika alƙawarin Allah akwai alƙawari tsakaninmu da Ubangiji maɗaukakin sarki wa auku bi ahdillahi idza ahadtum ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان alkawarin Allah gare mu shine mu bauta masa shi kadai kar mu hada shi da kowa cikin bauta kuma kar mu bishe da shine alkawarin da ke tsakanin mu da Allah Allah ta'budu shaytan kar ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin to wannan alkawarin da ke tsakanin mu da Allah madaukakin sarki a cika shi alkawarin ne na Allah cewa in mun zo za mu bauta masa shi kadai ba za mu haɗa shi da kowa ba duk wanda yake shirka da Allah ya warware alkawarin da ke tsakaninsa da Allah ka ce la ilaha illallah kuma ka ɗauki wani ilaha ba Allah ba sannan kuma ka yi alkawari wa Allah cewa za ka bi annabinsa sallallahu alaihi wasallam ka ce muhammadu rasulullah kuma ka riƙi wani ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda zai dora ka akan addini ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ga hadisi ya tabbata annabi ya faɗi abu kaza ka ki dauka ko saboda wani mummunan ra'ayinka ka ɗauki maganar wani cewa ta fi maka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a wani babi na aqida ko a wani babi na fiqh ga abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka ki dauka wannan duka yana cikin karya alkawarin Allah don alkawarin da ke tsakaninmu da Allah shine mu bi shi mu bi manzansa واطيعوا الله واطيعوا الرسول يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangaren ya yanke alkawarin da ke tsakaninsa da Allah to wannan shine ma'anan alladhina yufuna bi ahdillah waɗanda suke cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq kuma ba sa warware wannan alkawarin al'ahad kamar yadda aka sani shine al-wa'd amma al-mithaq kuma shine al-ahad al-mu'akkad alkawarin da aka dada ƙara ƙarfafa shi haka yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mithaq kaga duka dai ƙara ƙarfafa magana cika alkawari ne والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل waɗanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni akan a sadar duk abin da Allah ya umarni cewa a haɗa silatu as-sila shine dambu shay'i ila shay duk abin da aka ce ka sadar da shi ka haɗa shi kar ka raba to wannan shine ma'anan yasilu shine ma'anan alwasu to Allah yana so a haɗa duk abin da yace a haɗa Allah ya ce a haɗa zumunci kar a raba shi Allah ya ce a haɗa tsakanin makoci da makoci kar a rabu wajen mutunta juna da alheri wa juna da zumunci an fahimta duk abin da Allah yake so kar a rabu a yi alaƙa tare to haka ne ake so a yi da kuma cikin abubuwa na addini a yi addini tare da juna yi sallah tare ka fito jam'i ku haɗa sahudu wannan Allah ya ce a haɗa ne sannan idan an zo aure a haɗa kar a raba yana daga cikin abin da Allah yake so a haɗa kuma ya zama a riƙe saboda Allah to duk irin waɗannan alƙawura na tsakanin mutum da mutum wancan na tsakanin mutum da ubangiji shine allazina yufuna bi ahdillah wannan kuma tsakanin mutum da mutum yasiluna ma amara Allah bihi an yusala fi ma bainan nasi anfusihim allazina yufuna bi ahdillah kuma fi ma bainan nasi wa rabbihim ana fahimta to Allah yana so ku haɗa tsakanin ku da shi ku cika sannan ku haɗa tsakanin ku da junanku ku cika wa yakhshawna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangijin su wa yakhafuna su al-hisab kuma suna jin tsoron mummunan hisabi shine ma'anar da Allah ya ce allazina hum fi wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mum jin tsoron azaba ɗaya daga cikin siffar mumini na garke shine jin tsoron Allah da kuma jin tsoron mummunan hisabi wancan da muka faɗa a baya ula'ika lahum su'ul hisab mummunan hisabi to mumini na jin tsoron kar a masa mummunan hisabi khafuna su'al hisab walladina sabaru da kuma wanda suka yi haƙuri ibtiga a wajihi rabbihim suna masu neman yardar ubangijinsu suna yin haƙuri ne saboda Allah wa aqamu sala kuma suka tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka rika ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi su ciyar a bayyane su ciyar a ɓoye sirran wa alaniya shine ko ka bayar a boye ko ka bayar a bayyane kowanne daga cikin su alheri ne amma idan mutum ya boye shi ya fi in tubdu sadaqati fa ni'im mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum sai dai bayarwa a bayyane akwai inda akwai wuraren da yafi akwai inda yafi a ce ayi a boye idan abin da zaka ba talaka ne ya amfani da shi to nan ka bayar a koyi shi aka fi so kar kowa ya sani hannunka na dama ma in ya bayar kar hannunka na hagu ya sani ballantana wani mutum ya sani amma idan abin da zaka yi na cikin jama'a ne wanda zai sa waɗansu su san kayi kamar ba da zaka don kowa ya sani ya san ka fice ya zama shaida da kuma abin da zaka bayar wanda waɗansu za su yi koyi da kai to nan gara ka faɗa a fili shine ma'anar wa alaniyatan wa bil hasanati sayya kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan akwai wani mummuna da suka aikata to sai su yi kyakkyawa sai kyakkyawar sai ta ɓoye mummunan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi mu'adh ibn jabal a cikin sunan ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamsuha ka riƙa yin kyakkyawa bayan ka yi mummuna don kyakkyawa ta shafe mummuna shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim yin kyakkyawa bayan mummuna yana sa kyakkyawa ta mantar da mummuna to wannan shi da ba nan yadda raƙuna bil hasanati sai bi mana yadfa'una sayyi'ata bil hasana mummunan aikin su sai su da yin kyakkyawa yawanci suna yawan yin kyakkyawa saboda kyakkyawa ta rinka tude mummuna innal hasanati yudhibuna sayyi'at ulaika lahum uqbad dar Allah ya ce waɗannan sune suke da kyakkyawan sakamako uqubat dar bi ma'ana aqibatu dar kamar da wasu surorin Allah ya kira shi da aqibatu dar al-aqiba shine ma ya aqibu ghairahu abinda zai zo daga baya to an kira ta uqubat dar li'annahu la dara ba'da bi ma'ana darul aqiba darul janna gidan aljanna a ita ce karshen makoma shi sa aka kira ta uqubat dar gidan karshe kenan قال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون don haka aqibatu dar shine uqubat dar to uqubat dar ko shine aljanna saboda ita ce za ta zama ƙarshen makoma ga duk wanda ya aikata mai kyau yana so aƙibarsa ta yi kyau kuma kowa dama ya fi son ya samu ƙarshe shi ne ƙarshe idan ta yi kyau shi kenan ƙarshe idan ta yi kyau wa kowa shi kenan Allah ka sa ƙarshen mu yayi kyau a cikin waɗannan ayoyi Allah ya faɗi siffofi guda goma daga inda muka fara karanta zuwa yanzu nan ku taya ni kirga su za ku ji su lillazina tajabu li rabbihim waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu sifa ta nawa ta ɗaya alladina sai Allah ce allazina yufuna bi ahdillah a'a lillazina tajabu li rabbihim alhusna wallazina lam yastajibu lahu law anna lahu ma bil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق العلم صفة نوكينا إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله نوكينا ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل نوكينا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة يا الله يا أولئك لهم عقب الدار يا الله يفعل ساكمكم زامو زامو جي ساكمكم أنا لبا waɗannan sifofi guda goma suna da bukatar mu yi sharhin su ɗaya bayan ɗaya amma za mu takaita sharhin nan saboda da yawa daga cikinsu sun shigo cikin karatutukan da muka yi a bayan nan kaɗan da farko lillazina tajabu li rabbihimul husna mun yi tafsirin sa sosai a cikin ya allazina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma siffa ta ilimi da sanin Allah da sanin addini wannan mun yi shi sosai a cikin suratu Ali Imran shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist alladhina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al mithaq wannan da da yawa daga cikin waɗannan siffofin dukansu su kuma mun yi su a nan kusa kaɗan a cikin laisal birra an tuwallu wujuhakum saboda akwai wal mufuna bi ahdihim idza ahadu cika alkawari abun yi bayani mai- mai yawa a cikin sa haka ba bukatar mu maimaita والذين الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل wannan shine dan abin da zamu yi bayani akai saboda shine wanda anan kusa ba mu yi bayani sosai akan maganar sada zumunci ba wa yakhshawna rabbahum wannan kan mun shayi tsoron Allah wa yakhafuna su alhisab tsoron hisabi tsoron lahira wannan mun shayin magana akai والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم حقوري والصابرين على ما أصابهم wannan kuma mun yi shi sosai a cikin a nan kusa a cikin laisal birra an tuwallu wujuhakum wa aqamu salah shi ma a cikin wancan ayar akwai ta wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya ita ma akwai a cikin ta wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba sirran wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wannan kuma mun yi shi sosai a cikin suratu hud wajen maganar innal hasanati yuzhibuna sayyi'at ulaika lahum uqbad dar don haka da yawa daga cikin su sun fito a cikin waɗansu surorin ba ma bukatar mu maimaita sai Allah ya ce jannatu adnin yadkhuluna
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب na'am
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Allah maɗaukacin sarki ya ce jannatu adinin ya ha sakamakon su na uku badda shine wata aljan ko kuma aljannatai na dawwama ya ha wanda za su shiga cikin su wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ba su kadai ba har da waɗanda suka kyautata aiki suka yi nagarta daga cikin iyayensu da matansu da zuriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku kuma suna shiga gare su ta dukkan kofa daga cikin kofofin aljanna suna cewa da su salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku yau ga ku kun samu gida na makoma madawwama na tabbata saboda haƙurinku fa ni'ma uqbad da madalla da ƙarshen gida da wannan makoma naku da kuka zauna a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce makomar duk waɗanda suka cika waɗannan siffofi shine aljanna za su shiga kuma za su shiga aljanna ɗin jannatu adil in an ce adil shine gidan da za ka yi zaman dindindin gidan da idan ka zauna ka zauna kenan gidan da idan ka zauna baka bukatar a canja maka la ya buguna an haƙi wala shine jannatu adn yadkhulunaha kuma za su shiga cikin ta dukkansu kuma za a cika musu farin cikin su ta hanyar hada su tare da iyayensu da matansu da zuriyarsu wa man salaha min aba'ihim wa wa azwajihim wa dhurriyyatihim da matansu da kuma zuriyarsu to amma ba kowa ne zai shiga ba sai wa man salaha waɗanda suka yi aikin da ya dace da su ma su shiga babanka da ɗanka duk nagartarsu ba za su kai ka aljanna ba sai aikin ka ya kai ka za su iya taimaka maka ta hanyar ceto a ɗaga maka matsayi amma kai ka nemi aljanna ya zama kana da tiket ɗin shiga tukun wannan ba wanda zai baka sai kai da kanka aqidu anfusakum minan nar sai ka ceci kanka ka zama ɗan aljanna to idan akwai alfarmar ‘ya'yanka ko iyayenka ko matarka ko wasu ko ke mijinki to sai ka samu promotion sai ka zauna a irin aljannarka so da a cikin danginku ko ƴaƴanka ko mijinki ko matanka sai ka samu wata kowane Allah ya musu ɗaukakar da aljannarsu ta fi tsada akan na sauran to kuma suna so su haɗu tare su zauna a gida guda to sai Allah ya ce alfarman wani duk ku tashi sai ku koma gida sai ku koma babban gida an fahimta ko shine ceton da za a yi a tsakanin mutane da ƴan uwa li ahlil jannati li raf'i darajatihi fiha a ɗaukaka darajar mutane su je matsayin da ordinary li aljanna su ita ba za ta iya kaiwa wannan wurin ba shine wa man salaha min aba'ihi ya dace da faɗin Allah ta'ala والذين والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kuma ‘ya'yansu ma suka bi su a irin wannan to Allah ce za mu haɗo musu ‘ya'yansu su zo su haɗu sai zama familin yadda yake a duniya haka zai je zauna a aljanna duk wanda bai samu wannan ba yayi babbar asara Allah ba zai zalunci ba a ranar kiyama idan mutum ɗaya a cikin zuriya shi ya cancanci aljanna shi kadai zai je duk sauran za su tafi wuta kuma taqatta'at bihimul asbab sai a raba tsakanin su sai a raba wannan dangantakar na cikin aljanna ba zai rika jin haushin ya ba aka masa yan uwansa ba ko marmarin su ba zai yi ba saboda za a yanke alaka tsakanin su duk wannan kaunar da kake ji wa yan uwanka ko ƴaƴa ko iyaye ko abokan aure ba za ka ji shi ba idan ba sa cikin aljanna idan za su shiga aljanna ne to nan koda akwai gaba da a tsakanin ku a duniya sai a cire gabar wanda za a nama fi sudurihim min ghil amma idan akwai kauna a tsakanin ku a ranar kiyama in an je al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin wanda za su shiga aljanna masu takawa su kadai ne za su zama masoya juna sauran duk abokan gaban juna ne sai ka ga mutum da dan uwansa amma da yake lahira ta raba su irin yadda za a raba tsakanin annabi ibrahimu alaihi salam da babansa ubansa ne da ya haife shi uba mahaifi amma da yake bai aiki da kwarai ba sai an je ranar kiyama a filin kiyama sai su haɗu da baban in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibrahim ya ga babansa sai ce a baba ya aka yi baba ya kai mun haka ka manta da yadda muka yi ya ce wallahi haka ne ka gaya mu to ya za a yi ce to yanzu gashi kai kana cikin wannan yanayi annabi ibrahim ya ce to anan ba abin da zan iya maka ban gaya maka ba a gaban annabi ibrahim za a sako wani wata kugiya da za a cafke baban a tafi da shi wuta shikenan kuma kuma kuma mahaifin da ya haife shi amma idan babu imani wa man salaha babu nagarta to ba inda mutum zai je yana ji yana gani ga hanya aljanna za a ɗebi mutane su tafi shi kuma a tafi da shi wuta Allah ka tsare mu mutum da yana sha'awar yana ta fatan zai samu kaza ina wa hila bainahum wa bain ma yashtahu sai a sa shamaki tsakanin sa da abin da yake sha'awa babu kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl don haka mu kiyaye mu yi nagarta saboda nagartar mu ta babu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man batta bihi amalu lam yusri bihi nasab duk wanda bai yi aiki aikin sa ya bashi ba to dangantakar ta ba za ta bashi ba ko kai waye ko kai dan waye ba wanda ya isa ya cece ka a gaban Allah sai idan Allah da kansa ya ga daman ya cece ka sai ya ce to ya ba wani wani ya cece ka asalin ceton kullillahi shafa'atu jami'a a hannun Allah take man dalladhi yashfa'u indahu illa bi ilmi ba wani mutum da zai iya ceton wani ko ɗa ya ce wai zai zai samu albarkacin babansa ko uba ya ce zai samu albarkacin ɗansa kowa ya nemi nasa jama'a mu ji tsoron Allah mu kyautata aiki a ranar kiyama ba maganan ka san wani ballantana wasu 'yan sharholiya da suke tsammani suna yaudarar kawunan su wai wane wani wane wane wane wai zai cece su wallahi duk wannan sharholiya ce kawai da tatsuniya ranar kiyama ta wuce wasa 'yan uwana wallahi ta wuce duk yadda kake tsammani annabawa ma fa idan sun je ceto list din da za su ceta Allah ne zai ba su list din kana tsammani a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da list din a hannunsa a ce sai wanda ya ga dama ya zaɓa kana tsammanin zai bar abu talib ya ɗauke ka kana tsammanin zai bar abu talib baffansa da yake so ya gama masa wahala amma yana ji na gani haka za a ja abu talib a kai shi wuta kai kuma kana cikin bayin Allah wanda da kai baka san shi ba ma baka haɗu da shi ba amma idan Allah ya baka sai list ɗinka ya fito a ciki ko manzon Allah ya cece ka ai kai bai san ka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tun wa'azinsa na farko farko yace ya fatimatu binta muhammad ya fatimatu yar muhammadu an kiri nafsaki minan nar fa inni la ughni anki min allahi shay'a in mun je gaban Allah ba zan iya miki komai ba ki tsere da kanki daga wuta ke da kanki wa man salaha sai wanda ya nagarta ya cancanta sai Allah ya bashi amma baka cancanta ba haka za a rufe gate kana ji kana gani Allah ka tsare mu wa azwajihim da matansu hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaqi'un Allah haka zai bada dama mazaje su shiga da matansu mataye su shiga tare da mazajensu mutane da yawa suna yawan tambaya wanda ya mutu bai taba aure ba fa shi ya za a yi da azwaju wanda ta mutu bata taba aure ba fa ya za a yi da hum wa azwajuhum ita da ba za ta zauna a aljanna ko shi wannan katon gauron da ya mutu bai aure ba ya zai ya zauna a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce cikin sahihu muslim laisa fil ma fil jannati a'd cikin aljanna ba gwawo duk aljanna kowa yana da abokin zama ba wanda zai zaman banza a cikin aljanna kai dai kai kokari ne kai aure tun a duniya kar ka je can baka da working experience haka baka taba sanin komai ba a ja baka hurul in ai ta san zaka yi shirme yawwa ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم da zuriyoyinsu su ne ‘ya'yansu da jikokinsu da waɗanda suka biyo baya duka wal mala'ikatu ya dukuluna alaihim min kulli ba mala'iku suna shishiga suna kai komowa tsakaninsu a nan duniya kana jin tsoron a ce mala'ika mala'ika a can lahira mala'ika in ya zo rahama ne kuma mala'iku ne masu cikan kyau da cikan kwalliya wanda in suka zo sai dai ka ji sha'awar ashe su zauna su maka hira ba mala'iku bane irin na nan duniya ma nu nazilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzarin irin wanda in suka zo sai dai su kife gari ba irin su bane wanda mala'iku rahama ne wanda mutum in ya ga irin su ma baya son rabuwa da su su ne abokan hira wai a gaya maka ne cewa idan ka shiga aljanna matsayinka ya kai yanda masu maka hidima ma ba mutane bane mala'iku ne za su suna maka hidima in kana bukatar a kawo maka abu kaza su kawo kuma su suna maka hira suna salamun alaikum salamun alaikum salamun fadawa da za su suna maka hira ana gaishe ka shine mala'iku min kulli ba ta kowace kofa suna shigowa suna ta kai komo a ciki bayan kuma Allah ya shirya aljanna komi akwai a cikinta to su kuma zo suna in akwai ta bukatar da kake da ita in kana nuna abu extra da kake so ko me kake bukata wala dai na mazid akwai extra to mala'iku ne suke ta yawo ta ko ta ina salamun alaikum bima sabartu aminci a gare ku sakamakon hakurin da kuka yi fa ni'ma uqbad dar ma dalla da wannan gida gidan dawwama gidan karshe mazauni na dawwama mazauni na makoma Allah ya tabbatar da rabu mu a ciki abinda za mu dan ƙara bayani a nan shine batun maganar sadar da zumunci Allah ya yi ta maimaita maganar sadar da zumunci a nan da kuma waɗansu wuraren idan akwai zumunci tsakaninka da wani ta hanyar dangin babanka ne ko dangin mahaifiyarka ko kuma kai danginka ne baffani da kawunai da su da 'ya'yansu waɗannan su ne ulul arham to haɗa zumunci a tsakaninka da su wajibi ne shine wannan ayar take magana a kai a cikin suratul baqara mun yi magana akan wannan cikin maganan zawil qurba na sake karfafa shi a nan gare mu da cewa idan akwai wanda ba kwa shiri cikin danginka ɗan uwa yayye ko kanne maza ko mata ko a cikin dangin babanka ko cikin kakanninka ko cikin dangin mahaifiyarka ko cikin wanda suke ta ƙasa ko ta sama ko ta gefe ka sasanta tsakaninka da su tun kafin aje ranar kiyama Allah ya tambaye ka ka sadar da abin da nace a sadar wannan abin kadai ya je ya maka cikas ya hana ka shiga aljanna don waɗannan abubuwa guda goma sai sun cika kafin ka zama ula'ika lahum uqubad da kai kuma ka je da tara basa da zumunci a cikin sa ka yanke abin da Allah ya ce a hada kar ka raba zumunci Allah madaukakin sarki ya ce fa hal ataitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yanke zumunci barna ne a bayan ƙasa Allah ya ce bisa ga wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce ɗaya daga cikin mutane alfasiqun fasikai sune alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun yan asara su ne wanda suna barna a bayan ƙasa suna raba zumunci sannan kuma suna yanke alkawarin Allah ya tabbata a cikin hadisi daga nana Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta hadisin cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimu mu'allaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zumunci da ka ganshi yana rataye ne a jikin al'arshin Allah yana addu'a kullum yana ce ya Allah duk wanda ya haɗa ni ka haɗa shi wanda ya raba ni ka raba shi ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ubangiji yana ce wa zumunci ya ce da zumunci alhali yana rataye a jikin al'arshi ya ce amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki kina so a ce duk wanda ya sadar da ke in sadar da shi wanda ya yanke ki in yanke shi sai zumunci ya ce bala ya rab kwarai ina son haka ya ubangiji sai Allah ya ce fa huwa laki na maka abin da kake so kai zumunci duk wanda ya hada ka zan hada shi wanda ya raba ka zan raba shi ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda zaka gane yanda Allah yake sadar da wanda ya sada zumunci hadisin abu hurairah cikin bukhari da muslim man sarrahu an yubsata lahu rizquhu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu duk wanda yake so a nan duniya duk wanda yake so a nan duniya a fadada masa arzikinsa kuma a tsawaita masa kwanakinsa da rayuwarsa to ya sada zumunci ɗaya daga cikin abin da ke sa a ƙara maka albarka a kwanakinka ka yi tsawon kwana a duniya shine ka riƙa sada zumunci in ka rabu da ɗan uwa ka yanke zumunci Allah zai yanke kwanakinka za ka mutu da wuri ko kuma ka yi kwanaki amma ba su da albarka sai zama wanda ya shekara talatin ma ya fi ka amfani kai kuma ka ninka ka yi shekara sittin saba'in amma ba su yi amfanin komi ba saboda ba ka yi zumunci da kowa ba ka mutu har an manta da kai karka zai zama akwai fada ko rigima da ta taba haduwa da kai da wani dan uwanka ko wani sun yi da shi kai kuma ka gada saboda ya rigima da wani kai ma kana fushi da shi ka je ka gyara zumuncinka da kowaye ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk kaga yana sadar da zumunci saboda wani ya masa ba shi ne asalin cikakken mai sadar da zumunci ba wanda wani ya nemi ya yanke zumunci shi kuma ya haɗa ya ce shi ne asalin mai sadar da zumunci mutum baya son ka kai ka so shi baya son zuwa wurin ka kai ka je wurin shi kar ka dinka faɗa irin yanda wasu suke ce wannan na je wurin shi zai ce ban kuɗin shi ne na je wurin shi ma yana mun wani kallo kallo ba ruwan ka kai saboda Allah saboda Allah ya ce ka je ne ya sa ka je yanda zaka nuna masa da gaske kake yi shi ne in kaga kamar yana so ya maka ruwa ne ka ɗauki ɗan wani abu ko min karancinsa in ka je ka gaishe shi kai sai ka bashi ai shi ne ƙarshen ka nuna masa kuɗinsa bai dame ka ba in ya baka kuma ka ce a'a na gode a bada sadaka ni kawai na zo in gaishe ka ne saboda Allah in ya gyara halinsa nan gaba in ya baka ka karɓa amma in yana ɗauka wai don kuɗinsa ne ka je wurinsa wallahi da gaske ne da shi da ƴaƴansa suna zaune a wurin ka je ka zauna in ka gaishe shi in zaka tafi dan kudin ka bai wuce naira dubu ɗaya ba can za su naira ɗari ɗari sai ka ba ƴaƴansa sai ka tashi ka fita shi kuma miloniya da ya ƙi ya taimake ku kai ka je ka taimake kai ka je saboda Allah to nan gaba ta yi hankali ya dawo cikin hayyacinsa amma yana ɗaya daga cikin yanke zumunci shi ne ka daina magana da ɗan uwanka yana daga cikin yanke zumunci ka daina zuwa cikin hidimarsa ya mutu baka je ta'aziyya ba ya yi rashin lafiya baka je gaishe shi ba ya yi aure baka je ba wani abun farin ciki ya same shi baka je an yi farin ciki tare da kai ba yanke zumunci ne yana daga cikin yanke zumunci shine ya nemi taimakon ka ka ki taimakonsa yana daga cikin yanke zumunci shine ka yi arziki kuma ɗan uwanka bai ji wannan arzikin ya jiƙa shi ba duk mutumin da yake da arziki amma arzikinsa bai amfani ɗan uwansa ba arzikin banza ne duk mutumin da yake da arziki bai taimaki ɗan uwansa ba bai amfanin arzikin wanda ya kamata ya fara shaidawa ka samu shine na kusa da kai matarka da 'ya'yanka sai danginka da iyayenka da ɗan uwanka sannan sai a kai gaba gaba gaba ana fahimta ko don haka wannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke tabbatar mana da cewa sada zumunci a aiki a cikin musulunci babban al'amari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce anar rahmanu wa hiyar rahim ni ne ar-rahmanu zumunci kuma shine ar-rahim shakaktu la hasman min ismi na tsaga wa zumunci suna daga sunana ne man wasalaha wasaltuhu duk wanda ya sadar da zumunci zan sadar da shi wa man qata'atuhu wa man qata'aha batattuhu duk wanda kuma ya yanke ta ni ma zan ni ma dan dan zan zan datse shi ya saboda haka lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh